اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب ثم سلامه صلاة ألا يا رسول الله وارفع شكايتي إليك وحالي ما ترى العبد سودا فهدي وهذا المسلمين أحلته عليك فإبت النفس حرا مسرمدا ثم سلام زماني يتألق الوجه غير مكدر أروح وأغدو دائما لن أكمدا أغادر وأوحى عند أفضل مرسل ومن برسول الله لم يخشد المدى أغادر وأوحى عند أفضل مرسل ومن برسول الله لم يخشد المدى تولى رسول الله أمري فلم يزل يساعدني دهري فصرت ممددا ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر والهدي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله mun ƙara dai dawowa wannan bikire wanda muke karanta littafin diwani na wato maulan shehul islam alhaji ibrahim yasi alkaulahi al-sakali mana cikin wato wannan harafi na na na ba'u ko bahaushe ce na ba alhamdulillah inda shehu yake cewa Fahaji ya ce fahaji wa hadal muslimina a haltuhu alaika ya ce faɗiftun nafsa hurran musarrafata shehu ya ce fahaji wato da bukatata wa hadal muslimina wato da bukatun dukkanin musulmi ahaltuhu wato alaika na bujuro da su zuwa gare ka ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ba dukkan nafsa ka daɗaɗa raina ko kuma raina sai ta daɗi hurran halin kasancewa ta ina wato ɗa wanda yake ne musarmadan abin darwamarwa da ‘yanci ko ɗaucinsa su a wajen wato ahlul layi wato wanda ya sami in an ce an yanta mutum ko bawa ya sami yanci shi ne bawan da ya zamo yana da wata wato ya sami yarda a wajen Allah ko ya sami yarda a wajen manzan Allah to kamar an yanta shi kenan idan ya zama duk abin da za ka yi kana ƙi da waƙala ran da dai kai da shauranka su yanci abun su shine ya zamo ana da kyakkyawar alaka da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to shine sai ce zamani ya dalqul wajhi zamanin ibrahim da shi fuska ne shine karni na goma sha shi zamanin ba mai takashufi bane mai fasta ka san in banda zamanin karni na goma sha hudu ba wani karni da ake cewa a rufe ku shiga ku zauna a rufe za mu tafi an gane ku ku shiga ku zauna a rufe kuma a jama'a kusan kowane ƙarni wannan wato buɗin a cikin ƙarnonin ba walhaila walbizala walhamira litarkabuha wa zina a nan ƙarnonin suka zama sun fiƙe da doki da alfadari da jaki Allah ya ce na yi muku wa'annan don ku hau ko ku yi ado da su iyakar abin hawan duniya kenan ana fahimta ku kuma duk inda za a je ko alafta wa raƙumi ko dokin ko jaki ko alfadar kaya a iyakar take amma kana da Allah ce wa ya khaluqu ma la ta'lamuna kuma mun halatta muku wasu abubuwa wanda ba ku san su ba to kamar su ne kenan me ya kare yanzu in ka aka ce maka menene kare ki doki da zaki da alfadari a takariri za ka iya cewa kekena ce babur mota in aka kai da komowa sojojin ƙasa da jirgin ruwa duk suna can idan aka ƙara sarki sai ta ci har jirgin sama wa ya kalu kuma la ta'lamuna wannan abin an samu bayyanarsa da fatahinsa da karnin sha hudu ne dan wannan ƙoƙo jirgin sama ya fara tashi a duniya gaba ɗaya na ya ci ƙoƙo kuma shekara kai fushi Ibrahim to shi zamanin sai zama yadda mai zamanin yake a gaban maikin Allah sallallahu alaihi wasallam dalla mai mu da zamanin haka shi shakwace ne a fadar annabi dan gata sosai ga Fatimul wilayati cewa mara tijani halifan sa ne kuma halifan wato wanda ba shi da wato mutsalakar halifa halifanci ne zahiri da baɗi saboda ka sai Allah ya wa shehun albarka saboda albarkacin manzon Allah ya wa zamanin sa albarka saboda albarkacin manzon Allah ya zace zamani na mai saki fuska ne gayar mukaddare ba abin gurbatawa bane a ruhu wa agadu ina yin maraita na kai yammaci da'iman a dawwame lan kammala babu abin da yake gurbata ni lafiya ta kalau me dalili
gadi sabuha inda abdul mursali na ku faɗa karin kumallon safe shine ugadi sabuha inda abdul mursali nan gaban fiyayyen manzannin Allah a gaban annabi na cikin faɗa karin kumallon safe ka san ba masu kunnan basira ne iya su suke jin ba akwai wanda suke kurame ne a zahiri kuma kurame ne ba ɗin na ce ana kan faɗa karin kumallon safe a gaban manzon Allah sai ce tsakaninka da manzon Allah sai sallama hijira shekara nawa ya kai kan faɗa karin kumallon safe a gaban annabi abu ne mai sauki idan kai sallah asuba in ka ce a tashi ya lillahi a zaki ya lillahi a ɗaya wata shirawa ta lillahi in ka ce assalamu alaika a gaban wa kake ba kai karin kwallon sama gaban zaba ba ba salamu alaihi ba da baya nan sai ka ji assalamu alaikum amma gashi gashi ka ce assalamu alaika ورح أيها النبي ورحمة الله وبركاته إذا تقيت صلاتي نتي اللهم صل السلام السلام عليك يا رسول الله السلام كي كفى نري السلام عليك يا رسول الله kai wa annabi gaisuwa ko daga ina ne a gaban sa ne yana jin ka to an kai baka ci komai ba kai kan ku ballan sabi rana ta kai da cewa salamu alaikum ko no kai ka ta bacci rana a gaban annabi idan dare ka ta salamu alaikum ayyuha annabi ka ta bacci dare a gaban annabi an gane ba tashi hankali ba ne ka san idan mutum yana ƙinka baya son ka idan ka shiga ruwa sai sai ka tada kura saboda haka wato yana daga cikin abin da ya sa muka ce ba za mu wani littafi ba littafin da ake wadda shi Ibrahim in kaji kullum mu karanta shi kowa ya dina ce haka ne da shi ne na'am ومن برسول الله لم يخشى المدى saboda haka wanda yake tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wato ba zai taɓa jin tsoron tsananta tsananta ba ba za ma su tare shi ba haka imamu na busiri ya faɗa shi ma shi busiri ya ce in ta ƙwar usudu mai farkon baitin wa man takun bi rasulillahi nusratuhu yace in talqahu al-usdu bi ajamiha tafini wanda da yake tare da annabi yana tare da dukkan ta aminci na'am an gane
تولى رسول الله أمري فلم يزل يساعدني دهري فصرت ممددا shine shehu ta tawalla rasul ta tawalla rasulullahi amri annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya jibinta al'amarina ni annabi ne jibinta al'amari falan ya zal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kushe ba yusaidu ni yana taimako na da hari tsawon zamani a baitin nan basirtu sai na zamo tunda annabi ne yake wato ya dubta al'amari na kuma bai gushi ba ya dubta al'amarin nawa kuma annabi ne yake taimako na to a yau sai na zamo wato mumajjada abin girmamawa amma a wajen wa a wajen wanda yake san annabi idan kaga mutum yana san shubaran dan shuhu ibrahim dan rigima idan kaga mutum yana son shehu ibrahim don shehu ibrahim kawai zalla ba zan ci gashiri ba ne zan ci wala Allah bai sani ba ne shi duk abin da ake so akwai dalilin da yasa ake san abin ko me in ka ɗauko mace misali da ɗan adam yake yake santa ka tara kwalfis aƙalla kamar guda bakwai ko takwas ko tara ko goma haka ne amma akwai wani abu da Allah ya lullube su da shi na jamala wanda wannan jamalar kike ta jaka kike son wannan matar dan wannan jamalar haka ne to amma idan za ka zo aka za a yi maganar aure yanzu ba magana kyanta ake ko jamala ta ba ko wani abu a'a ita wannan yanzu wato shari'a ce ta hausanta cewa aka yi ka zo ka aure ta aure sunna ta ce wanda duk baya baya san aure baya tare da ni an nikahu sunnati wa man rage ba sunnati wala sabin ne an gane to saboda haka shi shu Ibrahim abin da ya rika shi gabansa da bayansa damansa da hagunsa wato wato annabi ne shi ya rika shu Ibrahim in ya juya damansa annabi yake yabo in ya juya hagunsa annabi yake yabo ko mansa manzan Allah ne jama'a ana gane dan Allah ana gane to shi yasa wanda ya riko da shi babu inda shi Ibrahim zai kai shi wajen manzon Allah da motar in ta dauka ta takwa shi fasinjan za ta samu matsala a hanya akwai za ta samu fasinjan ana gane ku malaman da suke kira a duka na da a dukan su ka dauko su guda bakwai su ne suka fi zama mutawatarai su goma ne amma wannan goma su suka fi zama shuhura ba ɗauko mutum biyu warshu da hafsu warshu da hafsu ko me yasa ake karanta alƙur'ani gara warshu warshu ya ga manzon Allah ne ko ya ga sabon annabi malami na cikin malamai amma yau ga Qur'ani ya rataye da sunansa ba kai saka karanta ba ne sai tambaye ka da wasu kira za ka karanta warshu ko hafsu ko kaza ko kaza ko kaza ashe hanya ce ta zuwa gunwa ko wanda aka safarwa abin da za ka je kuma warshu za ka ce kai warshu za ka samu kira zai ce a sunana ta ci amma haka manzon Allah yake yadda kai ka tuna yi kamar an gane haka take a cikin wato mazhabar Imam Malik ko Shafi ko Ahmad bin Hanbal ko shauran duk malaman mazahib haka aikin ne na sunan amma ka ɗauke abin wajen manzon Allah la'a to shine haka take a cikin ɗariƙar Tijjaniya a cikin ɗariƙar Qadiriyya Arusiya Rufa'iyya na Kashabanjiya da duk shauran ɗariƙu da ka kai kama da ɗariƙar ina da fita wajen annabi ne domin a cikin dukkanin ɗariƙun da ke karantawa ko ƙadiriyar ko tijjaniya ba wani wanda ke karanta suna shi da alƙadir a ciki a ce a karanta ya shi da alƙadir ƙwaya ɗari ko ya shau tijjani ƙwaya dubu ba haka ne to taitin ɗin sunan su kamar taitin ɗin Najeriya ne ni ɗan Najeriya ne to da ka ba da maka biza ba inda za ka ja duniya sai ka sunan ƙasarka kuma tabbatar kai ɗan ƙasar da sanar za ka ce ƙasar layya kai kenan sana kamar da taki ɗin mu ibrahimawa ne kirkanawa kuma yan fara kawai shi kenan na'am
وإن أتنا المصطفى عين كيمياء فقد صار عذبا ما أمله تعودا ولا نبعير كان صعبا وأين عاد نخيل بعام بيره صار مزبدا صلاة تركينا وأوثق سلمان بشوق حبيبنا ولا تسناها لو ملأت المجلدا لأن الذي للأنبياء من خوارق به نالها الأرسال خيرا مهشدا ثم سلامه لأن الذي للأنبياء من خوارق به نالها الأرسال خيرا محشدا كذاك كرامات لأهل ولاية فمنه أنيل ما أنيل ليحمدا ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب
to shehu ce ne wa inna atina al mustafa ainu kimiya wato wa inna atina al mustafa kaga kular manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abu annabi ya kula da abu ainu kimiya shine ainihin sinadari shine kimiya ka san kimiya ko a san kimiyya kamar me a ɗauki wani abu a ɗauki wani chemical a sa a ciki sai abin ya canza ya zama wani abu to idan duk abin da annabi ya kalla shi ne asalin kimiyya kular manzon Allah da shi ne kimiyya wato ina kimiyya a tadata kafin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dukansa aka yi da idan sai fita to ta jijiya ce ta rike idan kwaya daya da aka zo akwai aminin katarata ya ce ya za yi yace gaskiya ba na so rasa gidan nan nawa to yanzu rashin da gani za yi ai ido ka rasa shi yace ai na da amarya ne in ta ganni ba wannan gidan har dalilin abin ai kenan akwai damuwa yace to a je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo manzon sallama ya kalli kasada ya ce yaya kasada ta idan mai kake so a yi masa ya sallah ina so a dai wani abu manzon Allah ya kamo idan kasada ta babu aidin ba bandeji ba almakashi ba wuka ba komai hannunsa ne shi wannan hannun na na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama babu abin da baya tasarrufi da shi ya taɓa idan ƙasarsa sai idan ya koma har shi ne idan ya ce wallahi na fi gani da shi ɗayan aiki ne kenan ya kari ice da ya kari ice sai baya da icen shi ne ita zuwa ya shiga rasa abin da zan yaƙe shi ya biya sai wata zangar ne da fino sai sa hannunsa mai albarka ya karyo ta sai ya buga ta haka sai ni kamar san da ya kare ice ne amma yana miƙa wanda zai karɓa sai ice ya zama takobi sai ai kimiyyar kenan kimiyya ta biyu kun sani duk wanda aka fasa masa ɗan yatsansa me zai fito jini ne to yayi haka da hannun wanda adatan in dai aka zubar da hannu aka ɗaga shi jini ne zai fita sai ga ruwa ya fito daga ciki kaga wai na kana Mustafa ai da kimiyya ruwan ya fita sar sai da sama da mutum dubu suka sha ruwan suka shayar da raƙumin su ruwan suka yi wanka suka yi komai sallallahu alaihi wasallam to wannan shubran zai ta mana mu'tisa ce ta annabi cewa annabi shine ainihin sanadari wa inna atna al mustafa ainihin kimiyya sai ce faɗar sara asban ma'ubil hin ruwan gishiri ruwa ne na gishiri ba a iya komai da shi an gane sai manzan Allah sai sarara kawai ya wanke hannu a kai hannunsa ya wanke kai kan ruwa ba tafi ma aka yi ba wacce wanda aka yi mata tafi ita ce wadda ta kafe wannan so hannun sai wanke a kai sai faƙar sara asban ruwan ya zama ruwa mai daɗi ta awwada kamar yadda aka saba ruwa kawai ya zama ruwa normal kawai ya iya shawuwa ka taɓa ganin wanda ya wanke hannunsa a waje ya canza abu daga abu ya zama abu to hannun annabi kenan isa ɗazu na gaya muku shi wannan hannun na manzon Allah automatic ne babu abin da hannun ba a yi da shi ko menene shi Allah ya tsara a komai da hannun saboda haka muna tausiri da wannan hannun Allah duk abin da ya dame mu Allah saboda tafin hannun manzon Allah Allah kai mana baka ko menene na zahiri da na baki sai ne wala na ba'irun kana su'aban
wato wato wala na ba'irun raƙumi ko wato ya yi zamo mai laushi kaga raƙumin ya fusata abin fa baya sanuwa ba abin da ba zai iya hawa abin ba ya ta marmashi abin to mai sallallahu alaihi ya biyo ta hanyar aka ce rasulullah a yi hanyar nan ba ta da kyau me ya faru wani raƙumi ne ya yi tabbe duk wanda ya zo gunsa hakan sai ke yi kamar zai halaka shi ai a koma ya rasu lallai maza la sai murmushi sallallahu alaihi wasallama sadaukin sadaukai ya nufi raƙumin raƙumin da ya to kan manzo Allah sallama sai tsuguna yake zuwa sai suka yi zance da makin Allah to sai zance ya yi irin akwai abin da ake ake kiran abin nasu na yaqub haka yayi sai da ya gama sai mazala shafa kansa ya ce a ina masu raƙumin nan ga miya rasulullahi ya ce raƙumin nan ne ka ƙaro ya ce tun yana saurayi yake muku hidima ba inda ba ku taɓa da shi neman kuɗi ba sahara duka ɗebo ruwa da komai yanzu ƙarfinsa ya ƙare kun ce za ku kashe shi za ku yanka shi haka ne suka ce rasulullahi haka ne ya ce to ka yanka shi a yi masa alfarma ka kaji wani raƙon kuwa sallallahu alaihi wasallam shi ne wala na bakirun kara sa'aba yayin da ya zama mai tutse
wa aina atna khilun bi amin wato dabiniya ita ma sai da wannan alherin ya same ta ta nuna shekara sallallahu alaihi wasallam biyuhu me tsara musbida wato ta rijiyar wacce ita ce wadda aka mata tofi kenan wadda ta kafe ta zamo mai kukubuwa
wa utika salmanun bi shauqi habibina ya ce an yanta salman da farisi saboda soyar da yake wa annabi muhammadu annabi mu kenan
wala tatanaha law mala'atul Ai.
mujallada mujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi barayin yace ba ma za ta kare ba ko da za mu ta rubutawa mujalladai ni mujalladi mujalladi mana kullum kana faɗa ne kana wata tana daɗa zuwa
لأن الذي للأنبياء من خوارق domin duk abin da yake na mu'jiza ga annabawa
به نال هل أرسال خيرا wato da محسن annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama annabawa suka samu abin da suka samu dukkanin mu'jizar da suka samu wato dukkanin wani alkhairi wanda ke tattarawa ga nan Muhammadu annaba suka suka samu wannan mu'jizar
كذاك كرامات لأهل haka na ولاية karama ga ma'abuta wa karama karama ga kazan annaba suke mu'jiza al ulama ume su ne magana annaba ai to su kuma su suke samun karama to ita ma karamar kaza ka karamatu haka na karama ga ahlul wilayati da ma abuta wilaya unilu ma unilu ko sun samu abin da suka suka suka samu ne minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan me kuma da ليحمد dan aibi annabi Muhammadu a gane babu kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam
أيا بر يا كافي بجاه نبينا لترزق عبيدا ما يروم وترشدا لتكفي عنا واكفنا الدهر سيدي جميع شرور قد قضيت وأيدا ثم سلامه ومد صفاتي من صفاتك صرمدا وكمل لعرفاني وعلمي وصددا وتبصرني والمنتمين لحزبنا مناهج حق الحق دهرا مؤبدا ثم سلامه صلاة وتهدينا نهد الرشاد أئمة لأهل التقى والفوز جندا مجندا صلاة وتسليم على من صمت به جميع الورى والصحب والآل أحمدا ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي an ce maka karama ga mabota karama su samu dag- daga manzon Allah ko to ko ma wane ne shi ma daga annabi samu ba ma sai mabota ka- ba ma sai mabota ba ma sai masu karama ba duk wani wanda ka ka ganshi da wani abu ko menene albarkacin annabi Muhammad Allah ya bashi abu ko me ko wane ne kai kuma daga lamarin da sha'anin yake gwargwadon wato ita wilayar gwargwadon hasken manzan Allah ta tare da kai gwargwadon yadda Allah ke kallon ka yanzu aka ce ɗan sanda kurtu me yasa aka ce mai kurtu ba shi da makami ko to a dokar ƙasar ku ya shika shi kurtu ne yamma sadaka yanzu in kai rigima da shi da za ka ce ka kai ka wajen alƙali kana yi ga wanda yake rigima da kwashinan yan sanda haka ne ga wanda yake rigima da kwashinan yan sanda sunan ka kenan to idan aka ce wannan mutum wato ran ɗinka a wajen Allah kusancinka da annabi shi Allah yake kallo kawai wulayar ba wani abu bace kusancinka da annabi ne ya kana niki annabi yaya annabi kake tun annabi ta tare da kai yaya kuma aka ɗauki kayan aka baka shi ne kawai abin da Allah yake gani shi Allah annabi yake gani kawai baya gani kowa ana fahimta kan kuwa wannan shi ne sadaka ba sai ma abuta ulaya ko annabawa ba kowa ma da annabin Allah ya ma komai ana fahimta ka san wani zai ce to a da annabi Allah ya komai ko a kasan ai zamanin namu ne gashi kwaɗan ya yawa Allah ya ce duk abin da ya yi ko menene da kai da kaya da duk abin da ka sani Allah yake na yi shi ne don ku muminai wasa kara lakum ma fi samawati ko wa fi jami'an kaza kaza lakum kaza kaza lakum muminai kenan to su kuma annabiyu aulami sadaka a ya barru ya Allah mai suna barru ya kafi ya mai suna kafi saboda alfarmar annabi Muhammadu shine da jahin nabiyina to li tarzaq ubayda ta'adar ta dan karaman bawan nan shine Ibrahim ma ya rumu na abin da yake nema a wajenka wa turshida kuma ka shirye da shi li takfiya anna waqfina ko ya ubangiji ka tsare mu li takfiya anna ya ubangiji ka tsare duk abin da yake ya dame mu waqfina ya ubangiji ka tsare mu sayyidi shugabana a tare tsawon zamani me za ka tsare mu mi ashrurin gabaki ɗayan sharurruka duka
kad qadaita wanda Allah ka hukunta zai zai sare mu shi muke so ka tsare Allah ya hukunta ka in ka bar wani zai faɗa ma mai Allah shi muke so ka ɗauke wannan abin ka aiki shi ne wanda ka hukunta
ayya kaga idan Allah ya hukunta ku sai sare ku to shi yake so Allah ka ɗauke wanda aka hukunta zai same ka na damuwa to shi ake roƙon Allah ya ɗauke saboda albarkacin manzon Allah bayan kuma Allah ka ɗauke sai ce me wa ayyida ka ƙarfafe mu ya- ka ƙarfafe mu
wa mudda sifati min sifatika sarmadan wato ya ubangiji karɓi sufofi na hajjafa daga me za ka karɓi sufofin nawa min sifatika daga cikin sufofinka kuma Allah tarbadan a dawwame kaga ya wannan magana ya zama na jiska ta shi kyama ko wannan Allah ka zaɗi siffofi na daga cikin siffofinka wani fusa ta sa al- al- alƙiyama kanta a shirki kaji kaji ya haƙuri kyauta sifar waye haƙuri fa haƙuri fa sifar Allah ce baiwa sifar waye to Allah ka zaɓi baiwa ta daga cikin baiwarka ilimi sifar waye ka zaɓi ilimi na daga cikin iliminka sai abin rigima ce sai ba faɗa ce Ubun da sifati min sifati ga haka da kawon tashi hankali ne kuma Allah kai ma haka sarmadan a dawwame baraka jama'a irin abin
wa kam min li irfani ya ya ubangiji ka cika ilimi na a wato ya ubangiji wato ka cika min ma'arifa ilimin saninka
wa ilmi da kuma ilimi na na shi- na wato shari'a wannan ilimin wato sanin Allah wannan ilimin sanin addinin Allah wa kammil li irfani wa ilimi
wa saddida ya ubangiji ka tabbata
wa tubsirni ya ubangiji ka ganar da ni wal muntamina li ka hizbina ganar da masu dangantuwa da jama'ar mu
manahi ta haqqil da za haqq ka ganar da mu tafarkin nan na gaskiyar gaskiya a dahar tsawon zamani kuma me abada mu mu zo muna dawwama a cikin wannan abin wata hadiyana ya ubangiji ka shiryar da mu na hajar rashadi tafarkin nan na shirya ayin matan mana shugabanni gawa ahli tuqa Kam- wato ka ji wata addu'a wata hadiya na ya ubangiji ka shirya da mu na hajar rashadi ta farkin shirya ba shi kenan ba an gama a'a akwai tarkin wannan addu'ar in ka shirya da mu ta farkin shi- shirya to muna zuwa wajen ba mu ran me ran ka ba mu mukami wani mukami ne mu zama ainihin matalli a harin tuka mu shugabanni ne ga masu tsoronka an gani mu shugabanni ne ga masu tsoronka
wal fawzi kuma mu- ya- ya zama muna masu samun rabauta
jundun tun mujanna mujallada mu zamo rindina a bar tattarawa cikin biyayya gare ka
salatun saboda ka salatin Allah wa da taslimun gaisuwar Allah ala man samat bihi wato ta- ya tabbata akan wanda jami'ul wara man wanda jami'ul wara gabaki ɗayan kasantattu samad ta ɗaukaka bihi saboda al- a- albarkacinsa
was sahabi da sahabban manzon Allah wal ali da alayen ahmada annabi Ahmadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam harful jim جميع شؤون الخلق من شأن فيلقي فعيني وكالكالي وإرسي ولقلقي إلامي ونفسي قد خدمت لذكره بذكر رسول الله أعلو وأرتقي ثم سلامه صلاة ذليل جميل خلقه ذكر ربه بشير نذير رب صدق مصدق خليلا يمر بي على حضرة الثناء قد لبانات الفؤاد الممزق ثم سلامه قليلا يمر بي على هدرة السنا أقدي لبانات الفؤاد الممزق ألا ليت شعري كيف أهدي عنده فإن له عندي لعهد موثق ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي ولما شهر الإسلام الحاج إبراهيم النياسي الكورهي السنغالي ina da kun faɗa mana faira wannan ina ta gana na ta muku kullum wannan abin shine faira ba wannan abin shine faira ba yadda mutane suke kallon faira ba kuma ba yadda wasu suke kira kansu ɗan faira ba ka san ba wanda ya sai ana mun faɗa ne saboda ƙasa ce da take cike da ƴanci kuma take cike da doka idan wani ya ɓata masa sunan kai shiru kai da abin da yake za ka ka faɗa wa mutane ba haka kake ba kai ga yadda kake wanda zai kalle ka ya kalle shi sai hukunci ko ya ta soyayya ko ya ta ta ƙiyayya shi shi shi ta shafa sai ta da shi da abin da zai gaya wa Allah in je lahira amma wannan abin da muke yi in an ce me ya faida ga faida ne an gane kuma Allah da wan- wannan karatun za a ji shi ma sanin duka domin za a sa shi a gidan rediyo gobe har kwana talatin daga karfe biyu na rana zuwa karfe na zuwa karfe uku awa daya kamar yadda muke zama kullum sha Allah a cikin ah, nasara rediyo nasara ce ko haka saboda haka muna gaya mutane wannan abin shine faiba idan akwai wani abu da wani koyi kake kokon sa ka zo ka ka tambaye mu kowa ya zama sona mu asirin sa amma wannan shine faida shi Ibrahim idan ka dauko magozancinka danganta abin da iyayenka asalin su musulunta suka yi amma wannan shi shi Ibrahim ga abu ga matafiya sana na son biya mu ko ba wanda ya sana mu faɗa ina tana na na kawa ba ba wanda ya sana mu faɗa wannan shine faida in akwai wani abu a cikin tafiyar na dukunkunin wanda maga shubara din akai zami ba kai saka namu ba kowai kai kuma tun da ba mu ba abin wallahi da da akwai abin wallahi zami amma ba abin sai saka gamba yadda muke nan amma ga fiye zana an gane kuwa to ita ce magana ta gaskiya ya ce ne
jami'u shu'unil khaliq min sha'ani failaki wato jami'u shu'unul khaliqi wato dukkanin lamarurrukan halitta gaba kidanta duk dukkanta ta faru ne min sha'ani failaki daga sha'anin wato wannan gwarzon fasahar harki annabi kenan gwarzon gwanin fasahar harki annabi Muhammadu dukkanin abin da ka gani na sha'anin da lamarin na kowa da komai daga wajen manzo Allah yake
fa aini saboda haka idaniya ta ni Ibrahimu wa da kalkali kirjina wa dirsi da wato takadda ta wa laqlaqi da kuma faɗa harshe na.
ilami da alƙalma na wa niqsi da da kake tsora ta qad khadamtu li zikri duka ban yi komai da su ba abu na lissafa fa'aini wa kalkali wa tsirsi wa laƙalaƙi ilani wani ƙifi shida ko to dukkan su kada kadamtu da zikiri na yi hidima da su wajen ambatan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam
bi zikri rasulillahi ai ambatan da nake wa annabi muhammadu ne fa alu kullum nake samun ɗaukaka wa arsaqi kuma nake tutuwa a cikin daraja ya ishe ka ishara ai ba ba haushe ba ne ko hausa ba ya ji in kai magana sai an fasara ma amma yadda ba haushe ke yake girkicewa sai shi yes yes yes yes ba kuma ba nufi ba ne kalle da na fara suka gigice ba bai rabe ba ne amma in ka je garin yarbawa ka ce bai rabe ne ka san wani da ya ga ana taron maulidi ya ɗauka kafin ake yi yace shi mai sa wannan kullum sai ya fito takarar shugaban kasa ne baya ci aka sai ba dan Najeriya bane taruwa ake kawai dan tunawa da wada rayuwarsa to annabi ne bi zikir rasulillahi a'alu wa arfi ana baka kai ma sakar kansa in kana so Allah ya baka ratsa mai albarka take albarka kace
zalilun annabi sallallahu alaihi wa sallama mai girma ne shine ma'anar jalilun
jamilun kuma kyakkyawa ne
ulquhu
sannan hadin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama da ɗabi'arsa zikru rabbi ambatan ubangijinsa kawai ka san hadisin na na Ai- Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana ambatan Allah kowane lokacin sa shine halinsa ambatan ub- ubangijinsa Aha.
bashirun Annabi bai bishara mai nazirun gargadi ne rabbu sirqin annabi ma abocin gaskiya ne kuma musaddiqin abin gaskatawa ne
khalilayya saboda haka ya kai ya ku bada ɗayai ko abokaina da ruhina da zuciyata ku zo
murrabi ku tafiyar da ni ala hadratin zuwa sana halara ta biyu waɗi Allah sai ne nan nake nufi
uqaddilu bana dan na biya bukatun na bukatocin nan ta wannan zuciyar tawa almumazzaq wadda take a bar tawa da san annabi sallallahu alaihi wasallama sai ne mana almumazzaq almumazzaq tawa kenan wa mazzaqnahum kullu mumazzaq na'am ala laita shiri ya ce ina ma dai kai san sani na ni ni Ibrahim kaifa ahadi inda ina ma hu na san alƙawari na yake a wajen manzon Allah ya ce na san ya yake a wajen Annabi
fa inna lahu indi la ahadam wasi amma fa inna lahu fa inna lahu li ahadin indi annabi na da alƙawari a wajena ni ibrahim me me ne ne wa manzon Allah alƙawari na yi masa alƙawari wato wasaki a abin cikawa da ƙaurin ba za ta kasan wani sa ba in dai ni ne wani su wani manzon Allah ba na'am
حلفت له بالذات إني أحبه ودادا صفيا فهو نهجي ومودقي فإنك مهراب الوجود ووجوها وإنك باب الوصل للمتحقق ثم سلامه وإنك ختم الأنبياء فلا يرى نبي بعيد المصطفى الكرم فلقي مسيلمة الكذاب حاول كونه شريكا له في الأمر محدث مشبكي ثم سلام مسيلمة الكذاب حاول كونه شريكا له في الأمر محدث مشرقي وربي يحب الحق يبطل ضده ولو ساء نور الحق آلة زندقي ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي na'am
حلفت له بالذات yace halaftu lahu na rantse wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rantsuwar da babu kai ba zan dawo in yi kafara ba da na rantse wa manzon Allah bi zati da zatin Allah inni kaga ni Ibrahim na rantsuwar ta wai buɗa sa annabi wallahi adiba diyani muke karanta fa jama'a diyani ne kuma da shin Ibrahim din nan wanda ake yau a- a- ake masa kallon wai ba ma ya san annabi saboda daudu wanda suke tunanin ƙarajin san- san- san annabin da duk abin da suke yi in ka ɗauko shi gaba ɗaya kafin ka ɗauko almajirin almajirin shi Ibrahim ya ya narke a cikin manzon Allah narke wanda ba san ba san ba kai wajen ba mutsun gun ba sa ji ka sa akwai wani abu wato akwai kallon da wato akwai kallon da badu ko yake yi kuɗi akwai kuma kullum kallon da yarfe ke yau kuɗi ya sha ka- ya sha daidai da kallon da ma'aikatan banki ke yau kuɗi eh to idan yarfe ko baduku mai gyaran turmi ko mai gyaran takalmi ko ma me sai ɗan kasuwa suna na kan miliyoyin kuɗi kada duk ma'aikata ne mai dalili ai bai san su ba to wai wani yaje an zauna ana da san Ibrahim ana ta magana sai ce ana san Ibrahim kai da yake san annabi me yasa saboda shi ba san ya yake san annabi bane sai ka ji a cikin kalmar wani ta wasu kowa a kama annabi dama ga an ta- an taɓa rike wani kai da ka tana cewa akwai wanda aka rike shi zaka ta a shi wanda aka rike din adam ai ba rai ne ka zanta rai ana maganar manzan Allah kana magana wani a take kuwa kama annabi to ya ga wannan a da kanka kake kai ka rike da wannan ana gane kuwa ai a- ala gafarta malam idan makamu ya so a hanya yana tafiya sai sai mai ido yake masa malama kawai aka tafi ka ba rami sai ya ci gaba da tafiya an yi tafi kuma ya dan kai to ba rami mai gane da rami shi ne magana yi to a cikin kowa kama annabi ba akwai wani kenan ai ɗure wani ba ma ji ba. ai ɗure wani ba ma ji a dai tsaya a- a yi komai don Allah kuma a yi abin da za a koma lahi- lahira lafiya shi ne magana karka komai dan a ce ka iya karka komai dan a ce ka sani karka komai dan dan neman customer da fasinja yanzu wannan duk abin da da muke da muke yi dukan nan kisa nake wa wani lokacin da nake sha'irai in kari ko ya kuri ku sha'irai in kada kuskura waka da sha'irai suke gada in kada su piano ka ɗauki kiɗa ka ɗauki ƙyaran muryar da tashi komai kawai mutum ya zo ya zabo ta a waƙa ta muryar sa haka kamar inda yana rikita alaihi salatu wa da kula shi to kuma ka kalle kan ka kai da kake sha'irancin ka zo cikin mutane kana waƙa kana kuka shiga cikin ɗaki ke waƙa ka ji wani saboda kana ji ko ba ka ji ai ba dan Allah kake ba dan mutane kake yi kuma a cikin mutane akwai nan in ka ganshi ma kafin zagurawa kana zara ido waya gane wai daga saka kake shi kuma dake jahili ne bai san kowa ba idan ga aiwa na ya samu annabi an zama annabi kai a ba hankali dai ku bi malamai faɗan da nake muku jiya na ce dukkan wani wanda yake yi wa manzon Allah yabo ya kokari ya koya abu guda biyu ya kokari ya iya abu guda biyu ya saba da malamai don ya wakasa cikin ilimi kuma ya nemi sana'a ya nemi sana'a domin in ba ka da sana'a kai ba wani ne ana ganewa amma inda sana'ar ka za ka yi abin dan Allah idan ka ji wani ya ma hisani ko ya kalli abin da kake zo iya kama shi yayi fa ni'ima inda ba da ma dan Allah ka zo kai masa ana gane kuwa kuma ka kalli kanka abin da ake iya maka dan annabi kai kana iya dan annabi kai kana iya yi ko a kai ne wasu yan annabi shi wanda bake baka shi ba musu yi annabi bane sai an kula yawwa sai an kula da kyau kada garin neman jira rasa ido ka san gira mai gira to sai rasa ido kace
widadan safiyan
wato halaftu lahu bi zat na rantsi wa manzon Allah da zatin Allah inni ibrahim ibbu ina san annabi kuma widadan soyayya safiyan ta tattike soyayya
fahawa na haji
kai annabi shi ne tafarki
wa modiki kuma shi ne wajen hutuna annabi da tafarki na ni kuma annabi da inda nake shiga huta
innaka mihrabul wujudi wa hakika wajhuha ya rasulullahi kai ne farfaje dukkan na samamu wa wajhuha kuma kai ne fuskar samamu
wa innaka babul wasli kuma kai ne kofa wato ta ta saduwa ga Allah
lil ga mutahaqqiqi dukkanin mai neman tabbatuwa to annabi ne inda zaka zo ka tabbata
wa innaka khatmul anbiya'i annabi kai ne cikamakin annabawa
fala yura saboda haka ba za a taba ganin nabiyyun wani annabi ba wa aidal bayan mustafa annabi sallallahu alaihi wasallam abin zaɓin Allah alqarim wanda yake shugaba failaqi kuma sadauki
musailimatul kazzab saboda haka musalama mai yawan ƙarya
hawala kaunahu ya yi ƙoƙarin kasancewarsa sharikan lahu fil amr wato wai shi abokin tarayya ga manzon Allah a cikin lamarin manzon Allah na annabta
mahadata mashdi shehu ya ce wannan shine tsantsar ta kabaki ba taɓa ta kabaki kaman wannan ba kai musalama kazan yakan ɗan kwaikwayi annabi wannan kisa ce doguwa ma sai mun dan shafe shi kadan idan ka zo lokacin yayi idan aka zo kai musulama an taba zuwa wajen wani yaro yana kora kora yake yi sosai sai aka kashi wajen manzo- manzala sallama sai shafa kan kora take kora ta kade kuma gashi ya fito a wajen ya warke kenan kai musulmatul kazzab kace kai ma aga ta ka bashi lab- labari ayo ga abin da Muhammad yayi wannan da zai ya kawo wani mai koran ko laƙanin aka bashi a da mutane akwai kokari za ka aka ɗauko aka da ka ɗauko wani mai kura aka an gyama da ya taɓa kan yaron nan wa ga ɗan zangaɓo ai wata kura ce sabuwa fil ta bayyana ga tanan iya kallon ka ita ce ina kai na mai Allah ya fi ƙarfin halitta eh Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah mun gode maka shi ne abin da nake faɗa mun kullum da mu ba za mu bar wanda yake wanda yake tare da yake cewa shi ne shi Ibrahim ne bai sai mu bashi yayi abin da ya gada na magudanci da iyayensa ba sai mun ga muku da shi Ibrahim wanda ke kawo haji dan shi kai ma mun ga ma kaida kake ba shi ke rage ba abin kake ki ga yar shi Ibrahim yake mun ga maka ya rage naka kai da Allah ba shi mana zuwa
Allah ya saka da alheri Allah ya kara jagora Allah ya kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karanta salati goma ga annabi hadiya sallallahu alaihi wasallam
قل هو الله أكبر صلاة الفاتحة والدم الله يساك وسد الهيج wanda muke raye da su Allah ka ba mu ikon kyautata musu wanda suka bata Allah ka haska musu wannan da yake wannan guri saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam